Selamun Aleyküm. ve Rahmetullah. kaga wannan karin ɗauko shi da da hukumar da ta shi a karkace an bayar da tsawo har su ne kusa ranar waƙiya ta ashura amma ba ku gama shi bida ɗauko fitowar imamu sai da tun ba ɗauko fitowar imamu sai da yanzu kila muna wuri amma abin da nake kokari mu tabbatar shi ne mutum da muna da junan mu abin a karbala wai da abu ne da aka tattara awon zamani duk da manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yi nasara a kansu kuma ya kafa daula amma musulmi da rai kan zasu shi sai dai yanzu sun fidda rai akan za su dawo da wuri a mutum waɗansu fidda rai yanzu tunanin su tun da dabba ta samu kuma za mu halatta ita wannan daular dole tafi da taken la'ayi la'ayi zai rubuta ko an ji ko an zo to amma dalilin su za su yi yara don haka ne ma bayan kowane jeshi usama suka yi da suka fi fuskanta bayan da suna jiran da ke faruwa masu kai masa roƙo su aka yi masa roƙo cewa cikin maza Allah ya yi ya yi tsanani sai suka dafa kuma abin goya wasu na cewa ya za a yi a ce maza Allah ya yi shi kaza sai kuma sun baka su ce a ai ko ko kuna kallon abin ne ta fuskar cewa ana Allah da Allah kan dankara ne ko an yi zai wani lokaci Allah kan yi haka alal misali ko an yi ko an so sai da manzo Allah ya gama cikin sauri duk yunkurin kashe shi bai saboda babu hikima a kan yanke da Allah ya kuma isa da sauri a rali shi ne cika cika majin annabawa bayan shi ba wani annabi da ana aiko jerin annabawa ne aka kashe wani annabi sai a turo wani ya tsora daga inda wace to wannan shi ne na ƙarshen idan aka kashe shi ai sako ya kai an yanke sako su sako zai zama mai kammala saboda haka duk shirin ɗan ƙasar da iblis da mai gidansa na kan yi hana to allah bai yadda kaga wannan ko an yi kwaso addinin manzo Allah sai da sai da tabbata kuma tabbata addinin manzo Allah cikin shekara 23 a canza mutane masu hoton gumaka shekara da shekaru a juya su da zuwa sabon addini mu'jiza ce cikin shekara 23 duk tarihin juyi a duniya ba ta samun juyi da ya yi a cikin ƙalgajeren lokaci irin wannan mu'jiza ce saboda haka ko da ko da abin ya auku bayan an nuna kowa ya canza ba ne amma ko da da suka canza an ce kowa bai canza kuma ya zo faɗin annabi isa tun kafin shi ya ce shi wannan manzo da cikin mujizar su zai canza mutanen da ke ke da su zukata kamar duwa ya juya su da su zama zukata masu taushi masu asali wannan an samu balarabe wanda yake da kaushi kakkausa wanda gaddama ana sa sanda da takobi in kun yi ce abu kaza ne ne ce ba haka bane sai a zaura da kuɗi kawai sai a sa sanda a zuwa aiki da gaskiya mai gaskiya shi ne wanda ya mutu da takobi ko ba da gaskiya in ya ce maka a yamma take aka ce a gabas ne sai ya aure kuɗi aka kawo kawai sai ya kashe wanda ya ce a gabas kaga ta koma yanzu to wannan mutane masu kaushi su ne Allah ta'ala ya aiko manzo a cikin su kuma iya canza su cikin gajeren lokaci amma ba kowa canza a haka arzikin wasu sai yana nan abin abokan sau an fi ƙarfin su a kan ba su saboda haka manzo Allah ma yana cikawa sai su kusa da dole a kame su gaba da kowanne sai ya zo abin ya zama daura kowa yana son ya mulki sai ya zama suka koma gida madina sai ya zama kowane gida sun tattaru suna cewa wani dan gidan zai zama a gida to har yayin da aka ce musu ga can an fi ƙarfin mutanen madina an mora musu halima suka ce basu yarda ba bayan za a yi ɗan wannan gida ya hau kansu wani umayya suna da nasu ɗan takara wani abdulzar suna da nasu ɗan takara wani mahazum suna da nasu ɗan takara kowane ɗan takara yana ganin wani ne kawai zai zama takara to sai mutanen madina suka fara tattaruwa gidan sannan suka kawai shi suka fuskanci suna cikin haɗari suka ce ku jira ko muna gani a garin su ne in mutanen madina suka ce ba gidan ali abin abin da ake rubuta za su za su za su zaro ta gobe su zan kara mana shi dole saboda haka sai suka ce gara ko mawali ne da kuma shi ba ali ba subhanahu wa ta'ala bari alhamdulillah mun in in ya zauna gidan da wannan baro suka bar wannan gobe tarihi sun ce su baro hashim suna ganin annabi a cikin su sai kace ba cikin su ne ba kuma idan suka zama abin ya rike a yanzu a yari ya zama a gidansu za su yi tinkawo shi a gidansu saboda haka aka ba za su bayar da don haka tun farkon farawa a tabbatar da cewa ba a yarda ali ne ya hau in ya hau shi ke ya zauna amma in aka yi iya hanawa wani ya hau ba shi to shi ke nan an zo an kafa su daga nan za ta ke zagayawa to wannan abin da ya faru an zaka karɓar Allah ne abin da suka yi suka ce ba ya kai Allah ya kyara an ce maka Allah ta'ala ya kan nan kalan mutane addini ne ya ya sa addini ya kammala ko an ji ko an so amma ba da kake da sanar da imani akwai da kake da sanar da imani imani mutum shi da kansa yake to akwai ai wanda ake dan kana masa ya aikin gini amma dai annabi aka hana shi sanda sako wannan bai ba sai da ya ga bai sanda sako wa ma Allah rasul bai sanda baraku amma a dan karamin mutane ko sun ko sun da kun baya ku in aka yi haka nan zai zama su su janje ruwa saboda al'ada imani ne da ake gini saboda ka tun sako ya ya kammala da ce ya kare ya rage ko su ko kansu don haka ne da suka suna suna samun dama suka kora wani ba ba ba ne ba to dole dole ka da ya dole ka sai suka ma wasu sai zama dole ka da ayan dole ka so akan rabon wani ba irin waɗanda suka yi imani aka tosa sa su suka sha wahala a makka suka sha wahala suka yi jaraba kuma an sa su da suka ba da jini nan su kuma yayan su da dukiyoyin su da kara ne ba kuma suka kama su sai an koma su hamish an koma su gefe ba a bakin kowa suka bayan allah da suka kai zirwa na wilaya na walintaka to wasu aka yi ba kuma shawar su aka saurara ba ba ma kawai ba a saurara su bane sai suka zama abokanan ga duk su suna masanta mu kun yi abin da ya saba ganin cewa zai haifar da abin da ya haifar sai aka hana yin hadisi Duka da hadisi ya watsu a gasa bayan sun za ka nema hadisin farko shi da kansa ya kona hadisi na biyu ma ce duk wanda rubuta ya kawo ya tattara ya yi dalan ne ya yi dalan hadisai ya kona na uku kuma yi doka kar wani ya sake yin hadisi abin alajabi sai mutane suna cewa manzala ya bar kitabun labarin da alhali suna da rubuta suna sai suka suna ya ba umar bin abdulaziz shi ya fara rubuta zamani mai tsawo ashe sun san cewa an hana rubuta suna da shekara ɗari haramun ne a rubuta hadisi ko a yi hadisi in kai hadisi kama ka za ka an hana ko mutu ta hana saboda hadisin annabi zai zai zai saba da muradin masu wani kuma hawan halifa na uku abu biyan duk lokacin ya kuma baya gani sai da ce ya ce ma ɗan jagora sai kai shi filin kowace wannan ya gani ya kai shi kowace ya ce yana kamar amma amma ya kai shi kowace ya ce nan ne ya ce ya ce duba ma ba wanda ke gana ya ke jin mutunci ba wanda ke jin mutunci sai sa kafa ya zo ya ce kuma ya aba amma فإن الذين زعتمونا عليه صار بيد صبيان ya ba marmike abinda kuka ja da mu aka yi ya koma hannun ya shi ne kuma mai faɗi da ya miƙe shi da ya baya gani bayan an naɗa hanifa ɗan gidansu ya miƙe ce akwai wani annan wannan ba ba ba ba ba ba aka ce masa babu ya ce to to ga kuma ya abu ya zama nan kar ku sake fice ku rika ku wurga ma juna wurgin kwallo ya ce na rinke da abin abu da abin su ya ne ke nan kawai da shi ba wuta ba aljanna ba hisabi ba hisabi ba kiyama ba tashi ba ba tashi daga kabari ba kiyama ba wuta ba aljanna bai ce ya rantsi da Allah ba sai ce ya rantsi da Allah ne ke rantsuwa da wannan sanin shi ne da wasu ba wanda zai musa zaman wannan sai mu kawo maka da halittar a cikin da mutane da ya zana da su sayi wanda ya nuna shi a nazarin abu sufiyan shi mulki ne kamar yadda kusan turan da ya mutu da kwana ɗaya kamar da ma ya mutu ya ce ma abbas kawai mulkin da gidan ku ya kai ne ce ai ba mulki ba ne anan zai ce ku wani ga shi ce abinda kuke jaya da mu kai alhali shi hamza ba ya yi jaya da su akan mulki ba da nan sana qur'ani ya zai na zaka ba da kafin tukafin da sun zabi da zaɓa ƙwaƙwara kaga da raunakun misalai imra'ayar aiki duka tattattata da mashaɗin kowanne da su wasu wasu ne sai abin bukatun fi sabi da zawa zuwa za ka an ta sauka ne dangane da ali da hamdu da akwai wanda suka ke bara da kutubar da suke da tsakani الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وقاتلوا اولياء الشيطان ان شيء خير الشيطان كان ضعيفا ana magana tsakanin musulunci da kafirci tsakanin bautan Allah da bautan shi ba ana magana mulki ba amma kaga shi ya fahimce shi mulki to mulki ya zuwa sannan kuma ya rubuta ma ɗansa takarda kafin ya wasiya bayan lokacin da yazidu ɗan sa yazidu ɗan abu su biya wanda abubakar ya naɗa shi gwamnan sha sai mutu lokacin umaru sai zo jin umaru ya ce ɗana ya wa za ka naɗa gwamnati sha ya ce ɗan wansa ma'awa ya ce ka kyauta ma'awa ka sa da zumunci ya ka naɗa ma'awa ya gwamnati sha ya rubuta masa takarda ya ce ya ɗana ko mutum tsammanin wannan abu zai zai taba sai ga shabin ya taba har ya ya zama iko sai zama ka wasu kai ka wuce ne wato zaman sai dun farko zai zama mulki da dun farko da mu aka yi amma ko da mun doka za mu gushe shi amma bai yi ba amma ga shi abin da ko ga shi yanzu ɗan mutanen sun baka aiki saboda aka ka rike musu ilimin kamata kuma ka iya ƙoƙarin ka abin kai ma wata rana ya zo hannunka da ya zama nan kuma kar ka yi sake ka bar shi a yayan wannan nasiha ce rubutacciya kar ka sake ka tabbatar cewa ka bar shi a kai wasiyar sa ana ka wura mu kusan bayan bayan a- a- a- na- na- a- bayan naɗin abubakar ya zo ya ya ishi abu su bayani ya zo ya ce ya ba ina ya zo ya ce me ya faru ne ina rauna nan nan ina abbas ina ali ya za a yi wannan al'amari ya zama shugabancinmu ya zama a- a a mafi kaskancin gida a cikinmu ما لهذا الامر في احقر حي من قريش ليس هنا الامر اجدا لي في كسكنشي او قريش يا زعتي وانا ينجي لك ذلك في المدن إنا علينا إنا أبا سيجي وجه علي يجي مقوانا كمهم بايا إن كسو إنا إيتكا مونا علي بدو كذا قد جوا كيدا ما يعمل أقربش سيجي معاوية هيجي أبو سفيان wannan magana nake ba don Allah ya ce kana son ka aikar da tafiya ka daɗe kana gaba da su lokacin ne amiru mai yawan nan hudu ba ta shinku amwajar fitnati bisa fi nufin mata da ce ku jama'a ku keta doron ruwan fitina da jirgin ruwan fitila wato ya fahimci wace abu su yana sai an da suka nan yana son shi ya ba ya goya masa baya a zo a yi kashe kashe a ce shi ne halifa bayan aya an halittar da shi shi kuma ya kashe shi ya goya kansa ya kima in kai ka sa kai zama kai ka nada halifa wata hana kuma mai za ka yi a zai ka ce da shi ka nada wani ba tun da yake ya kuma yana iya cewa tun da ni ba zan iya ba ba zan iya kwana biyu ɗana ya nan da nan sai ya zama da kawai ainihin ruraka da yan ruraka da waɗanda alƙur'ani ya sauka a kansu da tsinuwa da wanda manzon Allah ya tsire musu duk su suka rubu mu da ministoci da masu ba da shawara ga har yahudu ya zo yana ba da shawara yana ma ba yan har yahudu ya zo masallacin annabi yana ba da ta'limi da taura ɗauko wannan kawai ce ana ce ka bada a masallacin annabi saboda mene waɗannan da sunan da suka mara musu wa mulkin sai ya tabbata shi su shi suke bukata wanda kuma ma'abucin addini ma'abucin dukkan bin sunna wanda shi bai mara masa ka ba za a koma ci wajen guda don aka yi ma'aka don aka aka yi ma'amala bin masu guda bin aka yi masa don haka aka yi mabila da abin da aka yi masa ballar da yin gudunce kan don haka aka yi mabugar da fari abin da aka yi masa wanda shi ma aka ana shi hadisi da ke bai aka kaule shi zuwa sha gwamnan sha mai aiko cewa lallai yana neman ya ɓata shamawa yana masa hadisi aka dawo da shi da madina cikin wani akan akan doki kafin da ba shi ba shi kula aka tafiya da shi dare da rana yanzu sai da yi jinya duk cinyoyin suka suka tashi za a tsari na aka kore shi zuwa raba busasshen mutu ya zuwa na shi kadai har ya kai ya ce aka kare shi kashin kuma zan ibn mas'ud aka sa katako aka murɗa sannan amma bin ya wanda aya ta so kan cewa kalbu mutmainni min imani sa katako aka murɗa abun sannan sa sai sai ne ina ma abokan lokaci guda ibn rasul kare mashi kashin a waza akan wanda da nasi manzo Allah ce dan wuta ne shine aka tsara gwamnan kuma ya sha giya ya zo ya sallar su ba ya musu rakawa hudu suka ce hudu ne ce ko kara mutum sannan kuma ya farma amai a mihrabi suka zo suka ba da shaida aka bula da su aka karya mu ibn mas'ud kashin a waza kan cewa ya zai zaɓi da yana so kuma don kuma hadisi a duk wannan lokaci ali ya rizinci gidansa mun haɗa lokacin sai ya zama ya koma yana yana yana da shi raya ƙasa shi busasshiyar ƙasa wanda daji ne dinga shi ne wa yana shuka da wani yana haƙa rijiyoyi ko ran da aka ce ake ce ma ababa da har yanzu ana ce ma ababa don Allah ya ba shi ilimi na fahimta inda mabubuwan ruwa ba kamar an musu iman da sai ya nemi alhuda da ya ga masa ina ruwa ke tura shi alimi ne ba su da ruwa ba ka yi tona gidan nuna ruwa suka dinga kwarara ya shuki shuki aka ce shi da hannunsa ya shuka tushen dabino dubu ɗari biyu kuma zannan mutu kuma ruwa har yanzu na nan suna kwararo har yanzu kuma sunan su a ba har yanzu kuma akwai gona akwai gonan dabino an ba da zan sun yi suka rasa da dabino sai suna cewa ga gonan manzo Allah su iya ibi ke gonan manzo Allah da su ke za su yi gona gonan manzo Allah da su ke tun da kayan kayan da kayan manzo kuma zo da ajuwa a yi sai ajuwa gonan manzo Allah da su ke shekara ashirin da biyar sai dai in sun yi bulanda ya zo da gyara wani lokacin kuma kafin ya gyara ya fito kamar halifa na uku an kawo musu wata mata da ciki aka ce ta yi zina ya ce a jiya gefe kafin a ne an da an gefe Allah ya rubuta ya musanta ma halifa na biyu irin wannan wata mata an zo ta da ciki ya ce a je a je gida ta yi cikin shi a je a je gida sai amirin nuna ya ce masa idan kana da hujja a kan to ne hujja ka akwai abin da ke ciki shi kuma ya suka bi ya ce laura a da hada kuɗi wani lokacin suka yi kitsamu ya warware musu akwai ma wani lokacin da aka ce halifa na biyu ya ce a ce a jefa wata ba ta yi saboda tamamin kamar yadda wa'annan irin wa'annan salatin a yanzu yunkurin su shi da sai sun sun gaza za a wasu mutane sun suna farin yanzu a jafin mutane masu rubu na ɗan fahimta ta gani da alamar shari'a sun ɗauka shari'a gitsu tsara hannuwa ne da ciccire kawo da kashe-kashe haka shi ɗauka ma'anar shari'a shari'a ko manhaja ce syllabus ce na ta rayuwa ba ka shaka ce ne da bugu su zama kan kuma kwa an sa horo da duk kana a laifi ba domin a dinga turta samun mutane in akwai adalci laifi ba da na tana yi irin wannan wata an ce a jawo je a gefe sai ga ne sai sai mun da nan da dogare da suka je gefe wannan dogare su ke ba sai sai an yi zuwa kwanciyar matan ya kore sai ga sun zaɓa kore ali ba ce hakun jefe da suka ce ya ya ya koro mu ya kwanci da sai ga ali ya shigo ransa a ɓace ya ce baka san allah ya ba su manzo allah ce an ɗage alƙalmi daga mutum ka zaɓa adadin sun ce daga ciki akwai mai barci ya sai ya barka yaro ya sai ya barka majinuni ya sai ya ya ya ya apa pun ya kan ya kan wannan masa ba ta da hankali ne ra'ayi da zai ce ba za ta da irin wannan na da yawan mun ce amin mun da da al'amari ya zo a wajen sa fi'ilan a wajen mutane ya nuna musu yadda ake hukunci hukuncin zira da suke yankunan su ba aka zo ne a baka labari a ba a ba halifa labari wani ga wata mata can mun san da ba ta gudu da shi mun ga daga ciki ne idan kai ne a riba wani zo ga maka kan kamata ka ce abu da shi ba a ina ka ce maka ana zo a kawo labarin da kuma ciki na ba a ina ka ce an ce a wani ne kullum ya karu da kuma ya ce wacce na ganta da ciki jiki ne bola ne shi a ina ka ce maka je ka kai rahoto ina ruwanka kuma za ta yi aure sai ka zo ka ce maka za ta yi aure ina ruwanka sai dai in ita da kanta ta zo ta ce ta yi zina wannan ya hasar ma yana yawa kamar yadda ya faru lokacin da ya mutu wata yarinya budurwa an garta da ciki aka zo aka ce to wannan sun wani yana cikin kuma dole su taɓa sanin da mutum sai aka gano ko ko wani mata ta ne ba ta sani mata da dare ko wani abin da ya gaba za ka shi ta ce ba su san ba su san wani ne sai wani rubuta ce a zo mutum sai ya ce a gasa kasko aka gasa kasko sai ce ka tunguna ka buɗe kan ka daidai kaskon masa sai wani abu ya faɗi sai ga shi ya ce a yi ce wani abu ne ya shiga mata a a kogi wajen wanka yana da masu kuri kuma wata mata ta taɓa zuwa a guje a zamanin umaru tana yin gudu tana ga wani ya yi manta tana bugu da kafa wani ya manta sai aka ce a yi maza su duba ai mata ka abuwa mata su duba su duba mata ne suka sa suka ɗauki tuwo wani sun ma suka san sana suka biyo da shi suka ce ga lalle da mai ne ne an da da gare sai ya ce a kamo shi wani sauri aka kamo shi sai ya ce a je a gudu ya ce wallahi da wallahi ya mai rubu ƙarya wallahi ƙarya ya ce ba ma da kai da ya tabbata an ga wani da yake tare da kai sai ce to mun an yarda aliyu mun sai umar ya ce na sai aka kira sai ya ce a kawo musu tsumma sai ya sansa sai ya ce a kawo ruwa a kasashe sai wuri sai ga waɗansu abu sun zabo kamar zarzo sai ya ɗauka ya ɗauka sai ce ku bai taba sai ko ta ce haka tana ta son shi ne kai kai ya yi yaki shi ne ta shira masa shari ta samu mai ta ka ta watsa ta duba a wuce ko ta ba na fi da an jefe shi da ba za ka ji da halaka ko ba to shi shi lokacin aliyano ne da ake yi lallai ba ana kawo wa hoto ba mutum in ma dai shaidu guda hudu su shaida sun ga canzu a mai shayi a lokacin guda ko kuma mutum ya zo ya shaida shi da kansa shi ma ya ba da shaidar su hudu a lokuta daban-daban shemin ne gudu yadda ake yi ba wai sabuwa da daban-daban wanda kuma abin da kamar yin gusarar hannun da ya nuna cewa ba ba hannun ake gusarar ya su ake rubuta mu na a bar imani da rabi don Allah ba zai karama maka mai hana ka inda ya ce da shafi ka shafi kai da kafa ba zai fitar da wani abin kafa da shari'a dai ma an tsawon lokacin lokacin bakar abbas malamai na ya mutu yamma wasar wasar kan bakko aidiyar ma yana ne aiki wasu malamai suka ce ruwa ne ruwa da wasu ka ci a marbo wasu ka ci tun da dai hannu aka ci a tun da rikawa da yawa hannu daga ina ya fara hannu tambaya daga ina ya fara ya fara an ce masu ruwa ne wani kaje ruwa a cikin rikawa da wasu ka ci da sannan aka sami sabani sannan aka aka koma ga imam jawad hadifa yake masa daga alqur'ani da hadisi za ka kawo mun ba da ra'ayi ne hadisi da ba da abin da wani gani yace alqur'ani ya ce wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah manzo Allah ce al masajid sa kaga kaga mun kaga tunda Allah ta'ala ya ce da waɗannan za ka yi sujjara da za ka ce ba ka kuka sujjara to ba shari'a ba za ta zo ta mutane maka gaba abin da Allah ya wajen ka saboda haka ya zo a ce sai sarkin musulmi ce wannan abu ya ce malamai akwai akwai mai ja suka shiru amma sun yi aushi tunda su su sun faɗi ra'ayi ne su ko nan su yi kawo sai zaman ainihin yayin da abubuwa suka suka wayata ma al'umma su da kansu suka ji abin ba daɗi a hali alibobin da suka zazzaɓa halifa na uku yan gidansu kawai ya sani har ma ciyawan madina na banu umayya ruwan madina na banu umayya ko kana da akuya ba ta sai ka sha ruwan madina ko ta ci ciyawan madina mu na ɗauki mai sai dai ka ɗauki dabbobin ka ka can nesa daga jikin musu ka kiwo ka dawo amma in aka kama ka suna shan ruwan gari za ka dawo bai jimali ya zama kayan gwamnati mulki nasu dukiyar kansu ba ban dukiyarsu ba kayan dukiyar kama sai a yau a da kana ji da rafi maka garki garki a kwashe gonan ka a kwashe kai har matar ka ana kwashe to da abin da yake mutane suka yi gobe kuka ga shari ba suka ji mutane ya ce a kamar da kuka saba ya ce ku zaɓi wani aliba ni kuma zan ba da shawara kamar da na saba kuma su za a ya ishe mu haka dama mun san abin na ku dama mun san kai ce da abin wallahi abin da aka yi mun sani sarai amma abin ya ishe mu haka nan billahi alaika karai ce a ku je je ku zaɓa kamar yadda kuka saba ni kuma zan ba da shawara kamar yadda na saba an ka ba faɗin lalata ka ba ku shi amma dai zan ba da shawara suka suka nace suka ce sam sai shi yace to ba zan ba zan ka bayan gida na mu je masallaci don aka je masallaci ya zo masallaci ce idan wani mutum ɗaya bai yadda ba na ba akwai wanda bai yadda ba suka ce gurin mun yadda mun yadda ce a ba wanda ba suka yadda nake tambaya ba wanda bai yadda nake so da magana akwai wanda bai yadda ba suka ce mun yadda ce ɗaya ce a a wanda ya yadda mana shi ina son wanda bai yarda ba ne ya ce bai yarda ba akwai wanda bai yarda ba shiru akwai wanda bai yarda ba shiru akwai wanda bai yarda ba shiru inda wani wanda ya bai yarda bai magana shuru zan karɓi bayan ku da shirin za ku taimake ni a koma kan sunna me wannan gini za ku taimake ni a kan a koma kan sunna da suka ce su ne ke tura hannuna sannan suka yi dubu amma sun ka kai nisa sun ka kai nisa har abin mamaki an ce wani wani wani su mutane su ta suna kallon a daina sallah suka yi zuwan suna kallon suka ce hayar kuna nan da sallah maza yadda ka gani na aka yi sallah haka na sallah ke yadda ka gani hayar kuna nan da daina maza nan da nan ko aka nan da nan ko suka juya ma da baya suka ci a kansa kamar yadda suka fi manzo Allah da ya kuma uku badar da kudu da handar shi kuma suka yi masa jabal suka yi masa sufin suka yi masa rahama ga manzo Allah ya shi zai yaki malikina da fasiki zai zai zai zai yaki nakidina da fasikina da malikina kuma haka nan ya kwaso ya ce ni yanzu ina ya kansa a kan tanzili wani kuma zai zo bayan na zai yi kisa a kan kawo wannan ya ce ni ne ya ce ba kai ba wannan na biyu ya ce ni ne ya ce ba kai ba wanda zai yi a kan kawo da zai yi a kan tawilin alƙur'ani shi ya yi ya ƙi a kan tanzili ba su yarda da abai sai cewa Allah ne saukar ba yanzu kuma wannan su ba su yarda da fassarar da aka da ya saukar shi sun mashi wani fassara da nan alƙur'ani shi ke da fassarorin mutane wanda suka sa sauran su cike da fiye da fassarorin wannan mamaki dangane da fassarorin nasu shi ne sai ka ga sun ce an wani an wani an wani daga ibn abbas ya ce wannan kalma tana nufin sama ne an wani an wani an wani daga ibn abbas wannan kalma tana nufin hasan an wani an wani daga ibn abbas wannan kalma tana nufin gabas an wani an wani daga ibn abbas tana nufin yamma ne an wani an wani daga ibn abbas tana nufin kudu ne an wani an wani daga ibn abbas tana nufin tana nufin arewa ne an wani an wani daga ibn abbas tana nufin rani awal awal daga basatar da rigimar hankaka awal awal da rigimar basatar da tsadar mafi duk aya abin garba daya a alƙur'ani duk abin da yake nufi duk ibn abbas ya fassara haba haba haba ne tsaron tsaron na ƙwaro lokacin da aka saukar da ayan ba ta da ma'ana ne lokacin da abbasa suka tafi mulki sai kowane kowane kowane sai sai sai ya nemi kusanci da da da alibobi ta hanyar kirkiro hadisi ya ce da ibn abbas ya ji wajen hadisi ya wani da wani ya yi sai ga hadisi ya kashe da sai a shiga a shiga kan wani ma ya wata ne na kasa na hadisi ana bincika ya yi a wanzu a shi kamar yadda na farko su masu kai su kuma suka a suka ana hadisi sai daga bada suka dole sai an yi hadisi sai suka sai suka yi nasu to a haƙaƙin mutanen nan bai bai bai bai bai bai bai bai kau ba saboda ainihin abin da suka so bai yi ba yunƙurin kashe aliyu duk a lokacin su duk ya gaga ko yunƙurin kashe aliyu duk a lokacin farko bayan mutuwa kuma za Allah yana da rai kuma da mutum cewa ranar dawowa daga kabu sun yi rami da su suka fara bayan sun yi sun yi sun yi ma niyyar cewa in halifa ya yi ya yi sallama a duk lafiya halifa ya shirya sallan su baki da na ce assalamu alaikum sai tafi ne ba da wai wa wuya sai hauni ya zauna a bayan halifa shi ba san rayuwa yana jiran halifa ce assalamu alaikum da kulle ya to sai halifa yana ta da shakku sai fara tunani kulle bai yana yi gaba da yi sai ya daɗe mai sallama ba har rana ta kusa fitowa sai can aka ce shi yana ya fa wuni kar kai abin da na ce maka ka yi assalamu alaikum wa to sai ta zama sunna eh da suna ce wani mamaki wasu wasu aka gama wani irin shagon sallah din zidin wasu ka kawo suka ce wai sunan mustahabi ya kamata idan mutum kafin ya sallama ya ce la ya fa'alu khalidun ma umar da ya assalamu alaikum wa alifa ya sun aka yi wasa alani shi ya kafin ya ce ya khalid la taf'al ma amartuka bihi assalamu alaikum dole wannan kalma ta fito a cikin sallah domin an yi an shirya cewa ainihin an in ya yi sallama da abin da dan kuma ba zai yi sallama ba da abin da kuma sai ba da bayanan bin da wani da aka ce sai da matan farko haka suka yi fara yayyan ai aka yi haka yanzu kuma an zuwa ka kashe ne mamakin wannan al'amari ko wannan ko malamin da yawan bincike bincike domin yana karanta littafin alisun da yawa sai kawo ma wannan wayan littafin alisun ta ce a alisun masu kan hukun na cikin gashi da kafin in shi sosai sun kawo wayan su yi wani wani yawo ajib gashi shi sun san da wani kazin malamai suka ce eh wannan abu an sani amma ana rubuwa ne bai kamata a faɗa ba to amma abubuwan da suka yi su suka suka kawana maka addini da kuɗi ko kuɗi ko kuɗi yin kawanan nan addini shi ne wasu abubuwa da dama za ka ga asalin shi ta ibadoji za ga wani ga wani abu ibada sosai a ce ibada ne amma sai a ce ga asalin su kuma suna yi ɗauki misali sannan juma'a ya mata kira biyu mai risala ya ce wannan kiran na farkon nan domin kuma ya suka kirkiro shi kuma yana da rubutu ka kan mutu kasu amma yanzu suka tambayi wani yana ne masu kira guda biyu a juma za ka babu kasan musu ta wani ne ya kirkiro alhaji alhaji da aka aiko da addini amma kuma dai ana yi da abubuwa da kan da mun ga su in fara da cewa eh wani ne yake ko wato ma'ana zamanin annabi ba san shi ba amma kuma sai a sai ba a rika yi a ce musu bayan kafa kuma yanzu da aka ce zaka su mala daga daga daga fata alhali da ita ba kan suke da cewa bismillah rahman rahim aya ce saukakkiya daga sama a wani suna cewa ai bismillah rahman adam sura ne kowace sura an an mata duban da bara'a da duban da sura amma bismillah rahman rahim adam sauran surori ko da ke wannan ba za ku ce to haka nan ne ne ita ba za a ba sauka da bismillah ba za su yi ba sauka a ce ana sauka da bismillah ko ba ba ana zuzara ne a ba a zuzara ne ba ba ta sauko da basmala ɗin gani wanda yake ba ana sauka da basmala amma duk da cewa sun ce basmala ado ne a tsohoni in ban da bara amma sun ce aya ce saukakkiya a zuwani akalla guda ɗaya da a saukar saboda haka tana ce ayan farko ce ta fata saboda haka ta fata da kan fitar ta fara da bismillah wa ta'ala ayan farko ce sai alhamdulillah wa ta'ala ayan tana da ayoyi ko bane amma sai suka ce da bismillah wa ta'ala suka fara da alhamdulillah wa ta'ala ayan wani wanda yake faɗin da aka gani alƙur'ani a bismillah wa ta'ala har abatan ta zama abin da zan tambaye shi bismillah rahman rahim an saukar ne daga sama ko ko annabi ne ke a riga yin abin da za su mana saukar ne daga sama masha Allah a ina ne aka aje ta za su mana a fata da da da aka ce saboda wani halifa ne ya ce saboda kin ali an ce ali yana mubaraga wajen bayyana bismillah su kuma ba su sake da daure ya zo ali suka fito da rikiri suka yaƙe shi a yaƙin jamal wani jarumin sai yana wanda ya yi zo ya gwamza da wanda ya kawo ya kashe wanda kuma yana ta kashe mutane a bangaren da ya ce ina ina ta kashe mutane a yanzu ban da amur hasan ni amur hasan da so da so da hasan da hasan da da ya isa hasan da wasu yi to sai amur hasan da koyi da ya zane shi karfiyar kuma sai wurga masa ya wurga masa ta gobe sai shi ba shafi da ke da shi ya ya shiga ya ya hanga ya shiga ya hango abula ya bi yi ya ga abula yana yaƙi mai abula ba kuma a yaƙin su bi akwai daga cikin ya'yan ibn abbas akwai wani akwai wanda ya fita mubarak akwai muhammad akwai ibrahim sai ya fita mubarak sai ali ya ce musu ba na ali ya fita mubarak ba ya ce duk sai suka gano wani ɗan ɗan ba na shi ne ma'auya to da ke kowanne sai ya tsoka masa nashi ya rata da ya zo to a kan ɗayan ku ya sake fita mubarak in ba ne ne sai wani wani wani fito yana kira mubarak ya kira ya kira sai ce musa ni da gida na ana ni mubarak bari in ji in kira shi in ji in nemi izinin sai ya ba ni izini sai in zo mubarak ya ce ku ina da da ma'awaya ne sai tura wani ya ce ba zai kira wani dan dan ibn abbas mubarak yana da kuma kaza yana da kaza yana da kaza sai wani ya tashi da ibn da yace wani ko mubarak in ka isa kai ba rago wani ku doma ne shi kuma ku babbar dole sai sai ya zo da an ce ba shi nan wannan ya kira nan mubarak sai shi ba ni kwakwale ba ya sarkin sai ya zama kwakwale da sarkin sai ya sa sai a lefe ya same shi sai ce mai gidan naka ya umarce ka ka rubar da ni sai a yace uzu da dinda ne da ka da ruwa da annan mun jira sai a na ya baka ya baka sai suka fara kuma kuma sai ka shi ya ne ne sai ma'aure ce yanzu ana ba su ce wannan wannan gobe ba su gora da za su kace shi suna da dukiya kaza sai wadansu kalbi yayin da babar da bai ambaci kalbi suka ce su ne sun ji sun gani suka je sai kale ya kashe su sai suka daga nan sai aka ji sai ya koma daga bayan kawai daga nan ya ga nan abin ne a shi wato burinsa shi ne wani ba a mishi mai ya kashe wani ba a shi mai ya kashe yayin yayin su ga ali zahiran wanda ke har bayan da suka kama mulkin su an dora a duka kan kin ali ana da karubi da kinsa aka assasa tsinewa ali akan mubarori kamar yadda juma'a ba za ta cika ba sai da hudu ba hudu ba kuma auren su ba ta cika sai an sani ba ya zama ya zama zanen suna har an ce wani wani liman ya taɓa yin hudu ba ya manta bai yi kuma ba sai aka shiga sau aka suna mutane cikin yana da ya faru ne an taɓa hudu ba ba sai ba sini Pak Ibu nak bagi Jumat Jumat tu saya bos. Saya ada sini memang gaya itu ada sini pun tu akhir tu pun ada kan dia sini ni. Ada mungkin mak ada. Ha. Ai sai kuma waje daya da ya tsino ya tsino sai aka kafa masallaci a wurin aka ce sa masa suna masallacin tsinuwa. Wani ban ya manta. Tsinuwa ba sai kada ya don a tana da wannan tsinuwa ma sai aka yi masallaci a daidai gurin saboda juma'a da ba ta yi ba ba a kawo sama ba kila je juma'a tana rai tana jin sai an tsine ba ta sanin ta sama saboda hudu wanda ba sharaɗi menene wannan iya na magani ne na maganin da ne na wasu ba su suna cewa a daina magana mai tarihi ne kawai a ce ga abin da ya faru a ji bayan cewa wani wata ƙasa cikin ƙasashen musulmi wannan sai da za mu je na faɗa ban san idan ya samu tabbata tsoron ƙasa mu amma ya ce wata ƙasa cikin ƙasashen musulmi suka kawwana lajina na masu duddawana tarihin musulmi na aka kama lajina na masana tarihi ana dawwana tarihi ana abin da aka roito a tarihi kafin manzo Allah lokacin manzo Allah lokacin halifa sai zo lokacin halifa haka maka ba har aka zo wajen garba to sai dai daga cikin su masanin tarihi sai ya tambayi sauran me zai sa mai me sa mutane suke wannan aiki alhali kuma sun yi sun yi da dara da Allah mu su ga kuma sun san sai da wani amma suka yi musu wannan sai sauran suka ce ko mu aiki mu shine mu kai mu sajjala abin da ya faru a tarihi ba ruwan da menene da ni sai ce amma ba na tsara su dalili ba da kawai kusan wanda ke ya bayyana shi irin wannan nuna da akwai dalili suka ce irin mu ne abin da ya faru ko za mu ruwa menene dalili ba shi ne a binciken mu amma kuma ka san cewa lallai tarihi ba haka na kawai ake shi ba kuma ce ga abin da ya faru ai ana faɗin dalili wasu mutane daga nan suka ce ba su san dalili ba amma sun sani su wanda suka yi abin sun faɗi dalili alal misali me yasa suka je suka jawo a me yasa suka karya kowa me yasa suka kowane gidan sai za da me yasa suka karya mata cikin ma'aura me yasa suka ai su sun faɗa a gani ibn abin hadid yake baya son abin sai ya ce wannan abin da suka yi sai za da ba abin da ya kamata su ga suka yi ba kamata ya su girma mata amma ba za mu san inda ne suke suke ba za ka sha ba ibn abin hadid sun sun faɗi dalili sun ce ‘yan manzo Allah kuma jama'a suna turuwa a gidan kuma muna madina inda ba kuma ne suka suka karbi suka suka yawaita za su zawo kuma su dinda mu da wannan mu saboda haka kan mu gani ne sai dai abin ya fitar mu in yanzu ko je mu jawo shi wannan ‘yan manzo Allah ta shi da wuce ko da ne ko ku fito daga gidan nan ko in cinna mai mu gidan wata duhun kone aka ce masa akwai ba yar manzo Allah ce gode ita ba ce ku kawo ta aka ku kawo ta aka cinna ai dole aka aka gubba aka gidan aka kuka aka wani dalili shi wanda ya ma ya ma rubuta akwai ka rubutaccen takarda da shi ya rubuta da hannunsa ya ce da na shiga na buga kofa ɗin na ji wannan ya tsaya na ji na san kuma ya bayan bayan ƙarfi aka na buga da ƙarfi na ji iwon da na zuwa dube ta na kwance kwance na kode ta da mari ya ce lokacin da zan mare ta hasken da ya fito daga fuskar ta sai da ya firgita ya na ce an yanku za mu iya kafa na wannan ya ce amma tun da mu fara a kai zuwa kashin ko ya ce a wani lokacin sai na ga aliyar da na ce nuna kuma ali na yi fitar da ce ga ali na karku zai yi kuce mu da lokacin ku ali su ba su sun faɗi ne ne sai na kake musu kuzuri ne ido ne ya rufe na dole sai a kawar da hannun da don haka bayan kashe ali wanda yake har kai tsaye ba za ka iya cewa mu'awaya mai amma akwai cikin mutane da yake mu'awaya mai kai kaza dan idan kashe ali ba kai tsaye mu'awaya ba kashe hasan kai tsaye in ka ce hasan ba kasa kasan ba kai tsaye shi ba an ba da guba ne aka samu wanda ba guba da bai shakka wannan tun da an zo da labari ya ya faɗi ya ji rayu kyakka da dariya duk aka kyakkace da dariya an kawo duk labari da dariya hasan ya ce Allah yana da nuna na zo inna lillahi wa inna ilaihi hasan to idan na na hasan ya shiga maka duhu na Hussein ne shi yasa shi yasa na Hussein yake zama a bar a bayyane shi yasa ko ba su san magana sa ba su san ai magana saboda su mutanen da ba su koyi ko ne ba ko lokalo su ba lokalo su ranar muke tuna Abdullahi Fadil da ko ba san mai wanda zai ba mai mutanen nan kuzuri ba wanda ya daga jariri ya ce in ni kun ce na muku wannan me na muku ne wannan me ne ku ba ni ruwa ku ba shi an an ba ta ruwa ɗaukar da ke za ta shafi ko ko karɓe shi ku ba shi ko ku ce to a karɓe shi a ba shi ku ce ba za a ba shi ko ku ce ba za a ba shi kwamandan sai ce har ba za ka iya samun jariri kun ga bai ba ka sami sai za ka iya samun jariri a hannun sai don musamman ana so a harbi jariri ne a hannun za ka iya samun ce kwarai kwa irin ciya jariri ne har ba masu biya ba ya kuma ne ya ci makowarsa ya samu mai kuzuri ban san yadda zai iya kuzuri ba wata banda azzali ta shafa kuru kana nan a wannan zamani yau wannan waƙiya shekara dubu da ɗari hudu kusan ɗari hudu a shekara ta sittin da shida ne kusan a talatin da bakwai kadai da sittin da ɗaya za ka sami na wani dubu da ɗari uku da kusan da ɗari uku ga mai kaɗan ya rage to kana nan yanzu sai ka goyi bayan waɗannan azalman gobe kiyama a kashe ka kawo sha ba ku dulu saya besar kalau doa yang besar saya kata melakukan apa kemudian dari dari sama tu saya juga tak ada dia baru sama ada yang apa kemudian mungkin abu buji na abu bon sekarang kalau ama bon mesti lah sama lah punya mesti ada abu ni mesti ada mesti dah perlu siap kulit mana boleh insyaallah dia di mana lo tak mesti nak bibi tara to za ta zai zama goma ran juma amma ba za mu yi muzaharar ashura ba ko a kuma yin kuma lokacin da muka yi mu yi da muzaharar da ke da kuma sauran duniya ne sauran duniya ran asabar da goma amma mu ana nan asabar da ɗaya ko da kuma mafi yanzu yawan duniya ne asabar da ɗaya amma a wasu wurare goma kuma har wala yau ranar juma'a akwai ayyukan juma akwai kuma ayyukan ashura kuma mu zahara ranar da zai ba mutum da ma yi ayyukan mafurai cikin kwanciyar hankali a garan mu zahara sai zama mu zahara saboda ranar asabar kenan za a yi ba akwai kuma tamsiliya da muka yi shi ma aka yi ah, kamar aka goyi tsara amma wannan karan saboda ya faɗo ne ma shi ma za a yi ran ran a kan su wanda aka yi tamsiliya shi ta kashe wani wanda za a yi maka kuma karfe uku a yi aka ma wajen da uku hudu da rage a kammala sai a shigo cikin wasu yanzu. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه